بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan da sake saduwa a cigaba da karatun na ilimin balaga wanda muke karanta kitab jawahir balaga na sayyid ahmad al-hashimi karatun da ya gabata mun magana akan muqaddimat na ilmin ma'ani da yadda suka kasu ya zama zai magana akan ilmuwa kusan takwas da ilmin bayani da abin da yake tattaunawa akai da ilmin albadi da abubuwan da yake magana akai kayan irin su al-muhassanat al-lafziyya والمحسنات المعنوية sannan haka malami yake cewa in ka kalli wa'annan abubuwan kayan da ya magana a baya ka kalli lafazi da ma'ana kayan da ke cewa wal kalamu bi itibar al ma'ani wal bayani wa qala innahu kasirun min haythu al in ka kalli ilmin ma'ani in ka kalli ilmin bayan to za ka iya ce magana fasihun min haythu al ma'ana ga kalli lafazi sai ka ce innahu kalamun fasih saboda mene da annan nazar fi alfasahati ila mujarrad lafz min al-ma'na ma'ana ga kalli fasaha tana kallo ne na al-lafz awwalan qabla al-ma'na kayan da suke cewa shi kuma balaga mene ke cewa balig zaka iya kallon magana zaka ce mai balig yaushe zaka ce mai balig yake ta min haisul lafz wal ma'na jami'an in ka kalli lafazin da ma'anan gaba ɗaya to shine za ka iya sifanta maganan da balaga kayan yana son ya ce ma kenan lafazi ɗaya ba za ka iya ce mai balik ba sai dai ka ce fasi mana kalimatin fasiha ko amma ba za ka iya cewa kalimatin baliga ba saboda balaga dole ya kunshi mene al-lafz wal ma'ana jami'an shi kuma ita kuma al-fasaha za ka iya sifanta kalima da shi za ka iya siffanta kalam da shi za ka iya siffanta mutakallim da shi amma balaga ba za ka iya siffanta kalima ba amma za ka iya siffanta kalam saboda kalam ya kunshi lafazi da ma'ana za ka iya siffanta mutakallim saboda ya kunshi lafazi da ma'anan shi ma ko shi ne ya suke cewa kayan da suke cewa mene al-alfaz qawalibun lil ma'ani lafazi qawalib ne na ma'ana ko saboda mene kayan da kowane lafazi kowane ma'ana za mu ga dole a samu kayan da suke cewa lafzun hamilin wa ma'anan bihi qa'imin wa ribatun lahu ma'anahu dole a samu lafazi a samu ma'anan da zai tsaya da shi sannan a samu wasu abubuwa da za su ɗaure magana ya zama an samu magana to shi yasa suke mai da hankali akan mene akan su ga lafazin ya ya fasaha an samu fasaha a ciki sannan kuma a ɗauko shi ya zama an haɗa magana da shi an samu balaga kuma za a samu balaga ne ta hanyar mura'at na ahwal wanda ake magana da su da wurin da ake magana da akan me ake magana kayan da a gaba zai yi bayani ita li annal balaga yin zarfiya ila janibain saboda balaga ana kallon janibin ma'ana da janibin lafazi da gaba daya amma fasaha ana magana kawai ana kallon lafazi ne zai je wa'annan abubuwa na mutaakhirin amma mutakaddimin kayan da ya gabata cewa in suka ce fasaha duk suna nufin mene alfasahatu wal balaga wal bara'a duka bi ma'ana wahabbati ma'anan su duk zai zama daya amma daga baya ne mutaakhirun suka zo suka yi wannan tafsirin fasaha ga abin da yake kallo balaga ga abin da yake kallo haka annan yake cewa wa amma bi itibar al badi fala yuqalu innahu fasihun wala baligh لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام ولا غير yake cewa amma an ga kalli ilmin bade ba za ka iya kallon ilmin bade ba kawai ka kalli magana ka ce ai fasihi ko bane sai da shi ilmin bade abin da yake mai da hankali akai ko shine tahsin na al kalam dan kawata magana ne amma wannan abu karatu da ya gabata mu magana akan cewa akwai wanda suke gana a'a ilmin bade ilmi ne mai muhimmanci zai iya za ka iya amfani da shi zan an samu fasaha din kayan da suke ganin cewa ai magabata ma suna ganin bade kayan da muka ga ibn ibn mu'taz ya wallafa littafin shi bade ya yi magana kuma akan abubuwa wanda suka shafi ba ma har irin su tashbihi su majaz amma dai ya sa su akan ibn bade kaga daga baya ne dai da aka samu wannan taqsimat din sai ya zama ina badi yana nufin ko wannan tahsin na lafazi ko tahsin na ma'anawi كتا إذا تقرر ذلك وجب على طالب العلم أن يعرف قبل الشروع فيه معرفة معرفة معنى الفصاحة والبلاغة لأنها محوره كتا إن وانا يا تبتا من سنسوا غا علم المعاني غا علم غا أبن ديكي مغانا أكي غا علم البديع غا أبن ديكي مغانا أكي غا علم البيان غا أبن ديكي مغانا أكي غا كمونا أبسنش فصاحة da balaga wanda fasaha dole ne kafin a je balaga a san kalmomin da za mu fara da su duk fasihai ne sun kubuta daga wasu aiboba da zai faɗa yake cewa to in haka ya tabbata wajaba ala talibil ilmil bayan ya wajaba akan talibil bayan wanda yake mai san balaga sosai an ya arifa qabla shuru'i fihi ma'ana ma'rifati fasaha balaga ya san ma me ma'anan fasaha me ma'anan balagan tun kafin ya fara karatun ilmin balaga din lianna mihwarahu sabida mene kaiwa da komowa ilmin balagan dajje akan fasahan ne da balaga to dan haka dole san me fasaha ne balaga wa ilayhi ma marju abhasi duk wani bahasi na ilmin balaga yana komawa ne akan fasahan dai da balaga to dan haka san ma'anan fasahan da balaga awwal fa hum al-ghayat allati yakifu inda al-mutakallim wal katib duk wani marubuci duk wani mai magana gayan shi kenan ma'ana manufan shi ya zama ya samu wannan fasaha din a maganin shi ko a rubutun shi ya samu wannan balaga din a maganin shi ko a rubutun shi saboda ta hanyar ne za ka isar da sakon da kake so ka isa ka isar ya kai ko ina yake cewa dalat latiyan shi da ne abubuwan da suke nema kenan mai rubutu da mai kara da mai kal magana duk abin da suke so kenan saboda in ba ba za ba balagan sakonka ba zai isa ba don haka abin da suke nema kenan وما قد أئمة البيان الفصول ولا بوب الأبواب إلا بغية أن يكفوا أن يكفوا المسترشد على تحقيقات وملاحظات مطواب إجت سوى معلمي بصير مسر مصيبة بس صعبة بيبا بيبا سيدا مني سيدا سميني سشري سد وندي كيسو يشريو يسام ونم علم ya samu wasu tahqiqat ya samu wani mulahazat ya samu wasu dawabit da ka'idoji wayannan duka idza ru'iyat fi khitabihi aw kitabihi wanda in aka lura da su ya kiyaye su a maganar shi ko a rubutun shi to wannan balagat al-hadd al-matluba min suhulat al-fahmi maganar shi zai kai inda ake so na wurin saukin fahimta za ga ana fahimtar maganar shi sosai saboda ya kiyaye wa'annan ka'idoji ya kiyaye wa'annan mulahazat ya kiyaye wa'annan dawabit na wannan ilimi wanda in yi amfani da shi to sakon shi zai rinka isa inda ake so wa ijad al-athar al-maqsud fi nafs sami sannan kuma zai iya samar da wani athar wani wanda yake so ya samar a zuciyar mai saurari ko a kunnen mai saurari zai mai tasiri sosai wata sabat min samma bi sabatin fasahatu wal balaga to daga nan kaga magana sai ya sifantu da balaga sai ya ce a ga kalam bali ko ko kalam fasih kaga in ya kiyaye ya dabbaka sai ya zama ana sifanta magana shi da fasaha da balaga wannan kenan dan haka yanzu malam zai fara bayani akan me ake nufi da fasaha a lugha me ake nufi da fasaha a wurin masu ilimi yake cewa muqaddima fi ma'rifati al-fasahati wal balaghati الفصاحة تعريفها الفصاحة تطلق في اللغة على معان كثيرة منها البيان والظهور قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أي أبين مني قولا ويقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه إلى ما كان أنا أكم فصاحة ألغان سمي أكي نفي شنو قلت ألغا ريكا أنا هنا المعنى ديوة daga ciki akwai bayan ana an ce afsa ana nufin abyana ko ko bayyana irin wannan yayin da Allah yake cewa akhi harun afsah minni lisan wannan afsah din me yake nufi a a luga shine yake cewa ga abyana minni qawlan ai maganar shi yafi bayyana akan na abyan ka gani afsah kaga albayan din kenan kai qala kana afsah as-sabiyu fi mantaqihi ma'ana lokacin da yaro bai magana in ya fara magana sai a ce afsaha ma'ana ba wai ya zama mai fasaha ba tunda magana ne akan ma'ananta na luga ɗaya daga cikin malamai shine ai iza bana iza bana wa zahara kalamu magana shi ya fara bayyana sai a ce afsaha sabiyu ma'ana ai zahara wa bada kalamuhu ya fara bayyana kaga wannan ma'anan fasaha kenan a lugha qalatul arab yake cewa ga yanan ma larabawa ai suna cewa afsaha sabiyu idza afsaha subu idza abaa ka gani in lokaci gari ya waye haske ya fito sai a ce afsaha subu kaga bayanin kenan ana nufin bayyanan abu a lugha kenan an ce idza baa وفصح أيضا وأبصر العدني إذا أبان بعد أن لم يكن يفسه ويبين haka ne irin wanda bai san yare ba lokacin da ya fara ko ya fara magana sai a ce afsaha ma'ana ma'anan shi da yake magana da shi ya fara bayyana kaga ba wai ya zama fasihi ba a adami ne wanda bai jin yaran ma'ana wanda bai jin larabci ne adami to in ya fara ko ya fara iya magana shi an fara fahimta sai a ce afsaha al'adami ba ya zama mai fasihi ba tunda ma'ana ne na luga ma'ana maganan shi ya fara bayyana shine afsaha wa fasaha lahan haka nan irin wanda yake yawan kuskure to in maganan shi ya fara gyaruwa ya fara bayyana da kyau sai a ce fasaha ma'ana ya fara bayyana yani idza abbar amma fi nafsihi in ya fara iya fito da abin da ke cikin zuciyar shi wa azharahu ala wajhi sawabi dun al khata sai ya zama yana bayyana shi a daidai baya yin kuskure wannan shine ma'anan alfasahatu a mene a yaren larabci to amma ana maganan fasaha akan ma'anan ilimin malaman balaga mai ake nufi shine yake cewa wa fi istilahi ahli ma'ani ma'ana istilahin fasaha a wurin ma'al ma'ani kan dai malaman balaga ana nufin ibaratun an al-alfaz al-bayyina al-zahira al-mutabadira ila al-fahmi والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها إن أنا مغنى أكن فصاحة أورم ماسو علم بلاغة أنا مغنى أكن دول لفظ ذات ذاك أنفاني نسو البينة الظاهرة وند معنى شكاشي زي بينا المتبادرة إلى الذهن إلى الفهم وند دكاي كما ذا أفهم أبن دكيسو كاغا معناك أم مغنى لي أكن معاني تعقيد المعنوي bai zama ka sa mutum ta safin yana ta me yake nufi duk ba ka sa shi wannan ba sannan kuma ya zama alfas ɗinka duk suna da fasaha to wannan auren malamin balaga shi ne ake kiran fasaha ko wal ma'anusat lil istimal bain al kuttab wa shu'ara li makan husna sannan kuma ya zama lafazin kai ne wanda gaba ɗaya masu fasaha da manya-manyan wanda suka iya magana ma larabawa ya zama an saba amfani da wa'annan lafazan kaga ma'ana ka yi amfani da lafazi masu sauƙi ka yi amfani da lafazi wanda ana fahimtar su sauri ka yi amfani da lafazi waɗanda ba a ƙaurace musu ba kaga duk su ne ma'anosin istimal ana yawan amfani da shi irin wannan shu'ara marubuta saboda mene ne makamin husna saboda kyawun waɗannan lafazan ana amfani da su to wannan shine suke cema alfasaha ya zama ka yi amfani da lafaza masu kyau ma'ananka kuma sun bayyana da nan da nan an fahimta baka sa mutane sun je sun yi haira ba sun rikice sun rasa me kake nufi haka wannan shine ake ce ma fasaha din to dan haka cikin da haka ake nufi dan haka fasaha za ta iya zama sifa na mene kenan shine ke cewa ya taqa wasfan bi kalimati wal kalam wal mutakallim hasaba ma hasaba ma ya'tabiru al katibu al lafzata wahdaha aw masbukatan ma'a akhawatiha yake cewa don haka tun da ya magana akan amfani da lafaza lafazi masu sauƙi masu ba su da aibi sannan kuma masu sauƙin fahimta masu irin wa'annan yake cewa to in haka ne kenan fasaha za ta iya zama sifa na kalam kenan na kalima saboda ya magana lafaza masu kyau masu daɗi to kaga za ta iya zama sifa na kalima kenan ma'ana za ka iya cewa kalimatun fasiha kalima saboda me ya sa ta zama fasiya din shi ne a gaba zai bayani za ka iya cewa kalam shi kalam din za ka ce haza kalamun fasih za ka iya siffanta shi da fasaha mutakallim shi ma haza mutakallimun fasihun haza khatibun fasih duk za ka iya siffanta shi da fasaha wannan hasaba ma ya ce sai gwargwadon yadda mutum ya kalli magana in ka kalli kalima ne to za ka siffanta da fasaha in ka kalli kalam din ne za ka sifanta shi da fasaha in ka kalli mutakallim ne za ka sifanta shi da fasaha gwargwadon da yadda ka kalli ko dai kalmar ita kaɗai ko kuma masbuka ma'a akhwata ko kuma ka haɗa ta da yan uwanta idi yadda dai ka kalla to kaga wannan shine fasaha a wurin ilimin a wurin masu ilimin balaga bayan yayi maganan fasaha a lugance kaga a haka duk mun bambanta ma'ananta a luga da ma'ananta a kuma wurin masu ilimin balaga insha Allah kan yadda ya magana akan fasaha sifa ne na kalma sifa ne na mutakallim sifa ne na kalam to haka a karatu na gaba kenan za a fara magana to tunda an ce sifa ne na kalma to menene fasaha na kalma wasu abubuwa ne za a kauce ma har a iya ce ma wannan kalman kalma ce fasiha wannan a karatu na gaba insha Allah za yi magana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam